الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar asabar biyu ga watan safar shekara ta dubu da dari hudu da talatin da hudu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma sha biyar ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha biyu takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'ul kabir ba laifi kafin darasi na yau idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata tambaya ta farko dan uwa ke cewa menene matsayin kudade da jama'a ta musulmi wani lokaci sukan haɗawa idan Allah ya matan uwansu rasuwa domin taimaka ma iyalinsa waɗannan kudade wani lokaci dangi suke haɗa su wani lokaci kuma abokan arziki suke haɗawa domin taimaka ma iyalin wannan mamaci yin haka ya wuce matsayin halacci sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadda ya sunnanta mana kamar yadda lokacin da Ja'far ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda da ya samu shahada a fagen daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗa ga sahabbai ya ce ko dafa abinci ko aika ma iyalin Ja'far domin wani al'amari ya same su wanda zai shagaltar da su dangane da kirki a nan ishara ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi zuwa taimaka ma iyalin mamaci saboda suna cikin wani yanayi yanayi wanda yake mawuyaci domin mutuwa musiba ce wadda take kawar da hankalin bawa dangane da dukkan wasu lamurra kamar yadda ubangiji ta'ala ya ambaci cewa mutuwa musiba ce kamar yadda ya ce ya ayyo hallazina amanu shahadatu bainikum idza hadara ahadakum al-maut hina al-wasiyyatu ithnani zawa adlin minkum aw akharani min ghairikum in antum barawtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut dan haka duk wanda mutuwa ta same shi musamman iyalin mamaci to suna shagala dangane da dukkan wani al'amari to dan haka manzon Allah ya ce a dafa abinci a aika ma iyalin Ja'far domin wani al'amari ya same su wanda zai shagaltar da su dangane da duki to wannan fa cin wasu kwanuka ne fa wanda musiba tana da radadi a wannan lokaci to ina ga iyalin mamaci wanda musamman mace ce da 'ya'yansa ma'ana za ta kwashe tsawon wata hudu da kwana goma tana ta kaba wanda kasancewar in dai ba wani ba wanda yake na musamman makusancin shi wanda ya zama tilas a kan shi za su shiga cikin wani yanayi wanda yake mawuyaci don haka dai taimaka ma iyalin mamaci wannan al'amari ne wanda an so shi a cikin shari'a ta musulunci wanda daman su musulmi Allah ya gina mu akan taimakekeniya akan taimakekeniya a haɗa kuɗaɗe ɗin ma abinci da duk abin da ya sauƙaƙa a taimaka ma iyalin mamaci wannan abu ne wanda yake mai kyau wanda kar mu manta irin wannan sunna a maraya dai ta ɗan gusa wato sai mu ce ta kusa ƙaura amma a ƙauyuka har yau akwai ta wanda galibi idan mutum ya mutu kafin a binne mamaci ko bayan an binne shi zaka ga kowa sai ya yi kokarin zauwa da kwalliya wani mai tiya biyu wani mai sama da haka za a kawo a tara ma iyalin mamaci kafin zuwa wani dan lokaci zaka ga an tara baguna wanda kuma iyalin mamaci aka tara musu wanda inda a ce a nan irin wannan taimakekeniya da mafi yawa duk da cewa abu ne ake daman an gina shi ne ba akan tsari na shari'a ba irin na misali kudaden sadaka da ake tattarawa wanda kudaden sadakan nan iyalin mamaci su ne suka fi cancanta da shi a tattara a meka musu to amma kaza sai ta yi kwanta ta shanye idan an tattara wannan kudade wani lokaci iyalin mamacin sai sun yi ciko a hada su jama'ar da suka hadu sadakar da suka tattara kuma su za su rabe kayansu kamar ma wani biki ne in ka kawo sai an lullunka maka sama da abin da aka baka kuma wanda ya kamata su faɗa sun ki faɗa domin ambilaf ake musu ta musamman kowa ambilaf ake masa ko bai zo wajen sadakar ba sai an aika masa wanda irin waɗannan abubuwa abubuwa ne waɗanda ba su dace ba wanda sai ka ga an yi mutuwar an tashi daga bikin mutuwa iyalin mamaci sun ci bashi akan wannan hidima ta mutuwa wadda ba ta da tushe balantana ba ta da kai balantana kafa a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani dan uwa yake gaya mun abokin shi Allah ya masa rasuwa ya bar mata biyu da kusan ‘ya'ya sun kai kusan goma tun da aka yi mutuwar idan aka zo duk abin da aka kawo na sadaka sai ya kulle sai ya tafi gida da shi har aka kai ranar da za a yi sadakar uku kamar yadda aka saba yi a al'ada ba a addinance ba da ya zo da aka tattara kudin sadaka gaba ɗaya sai ya kulle sai ya tsakuri wasu yan canji sai ba malamai ya ce su raba ya ware shi kagiyar ya basu ya ce a sauke ƙura'ani suka ce a so za su sauke ƙura'ani a jika biyar dole sai an ba su jika ashirin ya ce to in ba kwa saukewa a jika biyar akwai gardawa unguwanmu na ba su son sauke mushi daga cikin shi makwabcin mamacin akwai wani malami sai ya tashi ya shiga wajen iyalin mamacin ya ce ai wane ya hana a ma mamacin ku irin yadda ake ma kowa ya kulle kuɗi ya tafi da su yan uwan shi na kauye abinda suka tattaro suka kawo sai da ya amshi jikka talatin da biyar a wajen su aka zo aka rabe wannan bayan an gama bikin mutuwa shi wannan dan uwa duk kudaden da ya tara tun daga mutuwar har zuwa karshen bikin mutuwa ya tafi ya sayo buhun shinkafa biyu da buhun dawon masara biyu da kudade sama da jikka ashirin ya kawo ma iyalin mamaci har suka gama ta kaba musu bukaci abinci ba a wannan lokaci suka ringa jinjina masa cewa ashe kai kai ne masoyinmu an ce ka kulle kudi ka tafi gida da su za ka kara arziki shi kuma zai da wannan kudade akalla yana da mota ta biyar kudin sadaka wacce tsiya za su kulla masa duka nawa ne kudin in sun in an tattara ma kaga irin wannan abu inda a ce irin wannan taimakekeniya ake duk abin da aka tattara a taimaka ma iyalin mamaci wannan abu ne wanda yake mai kyau amma ba don mun ce ba misali sadakar kwana uku ko ta sati ko ta arba'in tana da kyau domin abu ne wanda ba shi da tushe a cikin alkur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana kayyade mata wannan zamani uku da bakwai da arba'in da shekara amma shi hada kudaden nan a taimaka ma iyalin mamaci wannan abu ne wanda yake mai kyau a shari'a don haka kenan a takaice ba laifi dangane da yin haka ko ma mu ce abu ne wanda an so shi a addinance na'am kamar yanzu wadda wadda mutum ce in ba mata ba kwana uku ba da ya yi ma ba kamar biyar
wani misali mutum ne ya ce ‘ya'yansa in ba su mai sadakar kwana uku da ta sati da ta arba'in da ta shekara biya fi musu ba sai mu ce kare ya yafi hakkin Allah shi yake gaba da hakkin mahaifa an gane ko wasiya ce kai wanda wasiyar kuma ta ci karo da shari'a duk wasiyar da ta ci karo da shari'a matsayinta wasiya ce wadda take batacciya baya halatta a matsayinka na mumini ka zartar da ita ko mahaifinka ne ko mahaifiyarka ce ta maka wannan wasiya ka'ida wasiya ana zartar da ita idan bata ci karo da fadar Allah subhanahu wa ta'ala ko ta manzansa saboda irin waɗannan sadakoki bayani ya gabata kuma nan kusa cikin tazkiratul qurdi fi ahwalil mauta wa umuril akhirah anan yayi bayanin cewa mumini ba ma shi ya je ba iyalinsa ma baya halarta ya bar su dangane da halartar irin waɗannan bidiyoyi wanda kuma kowa ya ga irin abubuwan da yake gudana a wajen irin waɗannan sadaka abubuwa ne waɗanda suke na takaici na ci da yatsa wanda kuma galibi abubuwa ne waɗanda ake yin su na alfahari kuma duk wanda ya yi gabas a nan ya san yadda ake yi wanda su a nan misali dabba ake yankawa tunkiya ko rago amma su in kai gabas sa ake yankawa wani mamacin a yanka sa biyu zuwa uku banda raguna da wannan wanda kuma ran da mamacin ya mutu ake kawo wannan safa a ɗarmin shi a kofar gida kowa ya gani sai ya yi sati a ɗarmi su ba sa sarrafar uku sai dai ta sati to me ake nihi da wannan don haka kasancewar duk lokacin da mutum ya yi wasiya in dai ta ci karo da shari'a to wannan wasiya haramun ne a zartar da ita domin haƙƙin Allah shi yake gaba da haƙƙin kowa in kana takamar kai mahaifi kai ka haifi ɗanka kai ne sababin samuwar shi a doron ƙasa to kar ka manta cewa da kai da ɗan naka gaba ɗaya mai sama mai ƙasa shi ya halicce da kai da shi wane ne wadda ni'ima akan ɗan tafi girma tsakanin kai da shi in kai ne sababin samuwar shi to wannan shi ya halicce shi da haƙƙin wanda ya halicce shi ya halicce ku a babu ku da haƙƙin wanda kai kai ne sababin samuwar shi a ban ƙasa haƙƙin mahalicci shi yake gaba da haƙƙin kowa wanda in ka koma karantarwa ta alkur'ani lalle Allah ya nuna mana manyan haƙuƙuwa akan mumini haƙƙi ne guda biyu amma haƙƙin Allah shi yake gaba da haƙƙin mahaifa ubangiji ta'ala ya ce wa iza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah sai ce wa bil walidayni ihsana wa abudu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير a dukkan waɗannan ayoyi Allah sai ya gabatar da hakkin shi sannan yake biyo baya da hakkin mahaifa don haka in Allah ya ce a yi kaza mahaifinka ya ce kaza za ka yi abinda mahaifinka ya ce ka yi ya ci karo da abinda Allah ya ce ka yi to dole ka ajiye abinda mahaifinka ya faɗa ka dau abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa maka ko mahaifinka ya ce kar ka yi kaza kuma alhali Allah ne ya ce ka yi wannan abu to sai ka ajiye hannun mahaifinka ka bi umarnin ubangijinka subhanahu wa ta'ala don haka Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tujibuma نعم
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين
na'am can kenan aya ta cikin suratul baqara kutiba alaykum idha habara ahadakumul maut in taraka khayran alwasiyatu lilwalidayni wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin wannan kenan a farkon musulunci da wasiya wajibi ce in zaka mutu wajibi ne akan ka misali in ka shiga cikin rashin lafiya an gane ko sune alamun mutuwa kenan to dole ne ka rubuta wasiya cewa mahaifanka a ba su kaza daga cikin abin da ka mallaka na dukiya da makusantanka su ma sai ka ce wani a ba shi kaza wani a ba shi kaza wani a ba shi kaza to amma ubangiji ta'ala da ya saukar da wato aya wadda take bayani dangane da rabon gado wannan wasiya sai ta zamanto mansuka don haka sai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma wasu malamai suke cewa ya shafe wannan aya da yake cewa inna Allah ta'ala qad a'ata kullu bi haqqin haqqa fala wasiyata liwarithi manzon Allah ya ce duk wani mai haƙƙi tabbas Allah ya bashi haƙƙinsa don haka sai yake cewa babu wasiya ga magaji duk wanda yake da gadon ka to ba maganar kai wasiyar cewa a cikin dukiya ta a dauki kaza a bashi amma ita waccan aya da muka karanta kamar misali lokacin da kuke cikin halin tafiya ga ya alamu mutuwa sun halarto maka za ka yi wasiya kuma babu wanda suke yan uwa musulmi tare da kai wanda za ka yi wasiya to anan ko arna ne ka samu za ka iya musu wasiya ka rubuta wasiya kamar yadda sababin saukar ayar wasu ne da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna cikin tafiya sai rashin lafiya ta kwantar da shi to dan haka sai yayi wasiya kuma a karshe kamar yadda Allah ya kisanta mana aka dan samu wato ha'inci dangane da wannan abin da ya bada a kawo ma iyalinsa wani ya gobe har dai ubangiji ta'ala ya zartar da hukunci cewa ga yanda za a yi aka rantsar da su darasi da ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun tsaya ƙarshen wato babi na saba'in da ɗaya kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi farkon babi na saba'in da biyu a cikin yanayin kitabu siyam ko kuma mu ce kitabu sau قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في ليلة القدر قال حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه هو عروة بن الزبير عن عائشة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تهروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان قال وفي الباب أنا عمر وأبي بن كعب وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وابن عمر والفلتان بن عاصم وأنس وأبي سعيد وعبد الله بن أنيس الزبير وأبي بكرة وابن عباس وبلال وعبادة بن الصامت رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح وقولها يجاور يعني يعتكف وأكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التمسوها في العشر الأواخر في كل وتر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر أنها ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين وتسع وعشرين وآخر ليلة من رمضان قال أبو عيسى قال الشافعي هو محمد بن إدريس رحمه الله كأن هذا عندي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه يقال له نلتمسها في ليلة كذا فيقول التمسوها في ليلة كذا قال الشافعي وأقوى الروايات عندي فيها ليلة إحدى وعشرين قال أبو عيسى وقد روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يحلف أنها ليلة سبع وعشرين ويقول أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلامتها فعددنا وحفظنا وروي عن أبي كلابة أنه قال ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر قال حدثنا بذلك عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق وابن الحمام الهميري الصنعاني عن معمر وابن راشد الأزدي عن أيوب وابن أبي تميمة السختياني عن أبي كلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي بهذا قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر أنه قال قلت لأبي بن كعب رضي الله عنه أنا علمت أبا المنذر أنها ليلة سبع وعشرين قال بلى أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع فعددنا وحفظنا والله لقد علم ابن مسعود رضي الله عنه أنها في رمضان وأنها ليلة سبع وعشرين ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا أيينة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي أنه قال ذكرت ليلة القدر عند أبي بكر رضي الله عنه فقال ما أنا ملتمسها لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في العشر الأواخر فإني سمعته يقول التمسوها في تسع يبقين أو في سبع يبقين أو في خمس يبقين أو في ثلاث أو أو في ثلاث أواخر ليلة أو في ثلاث أو آخر ليلة قال وكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي في العشرين من رمضان كصلاته في سائر السنة فإذا دخل العاشر اجتهد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح wato aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mata yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance na itikafi a cikin kwanuka goma na ƙarshen ramadan wannan kalima ta yujawir an ciro ta ne daga almujawara ko kuma mu ce aljiwara abinda kalmar take nufi ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in goma na ƙarshen Ramadan ya kama to manzon Allah yana makwabtaka da masallaci ma'ana na mai da masallaci shine mazauninsa don haka a nan malam sai ya fassara yushawir ayya a take manzon Allah na itikafi a cikin kwanuka goma na ƙarshen Ramadan wanda kar mu manta babi na musamman ya gabata dangane da itikafi da hukuncinsa idan aka ce itikafi shine lazumtar masallaci domin ibada wanda ita wannan ibada kwa na karfafa a cikin wata wanda yake na ramadan don haka sai ya ce wa ya kulu manzon Allah na faɗa ta harrau lailatul qadri fil ashir al-awakhir min ramadan manzon Allah yana cewa ku kirdadi wato daren lailatul qadr a cikin goma na ƙarshen ramadan kamar yadda bayani ya gabata a farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi itikafi a goma na farkon ramadan manzo na musamman ya zo masa daga wajen ubangiji subhanahu wata'ala aka ce da shi ya dai koma lalime ba a nan ba take manzon Allah sai ya sake yin itikafi a goma na tsakiya aka ce masa ya je ci gaba da lalime har yanzu dai ba a dace ba sannan a ƙarshe manzon Allah sai ya yi a goma ta ƙarshe ubangiji ta'ala ya nuna masa wannan dare mai daraja ana dacewa da shi ne a goma na ƙarshen ramadan to don haka a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa da mu taharrau lailatul qadr kirdadi wato daren lailatul qadr fil ashir al awakhir min ramadan wato a kwanuka goma na karshen ramadan don haka wannan hadisi dalili ne wanda ke nuna mana cewa shi daren lailatul qadr a tsawon shekara ana samun shi ne a kwanuka goma na karshen ramadan kenan in ba a cikin watan ramadan to ba a dace da wannan wata kamar yadda ubangiji ta'ala ya nuna mana kimar wannan dare da darajar shi da gaske wanda yake na alkur'ani wannan dare kuma a cikin watan ramadan yake kamar yadda a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade shayi ku kirdadi daren lailatul qadr sai ya ce cikin goma na karshe kuma a cikin watan ramadan don haka a wannan babi akwai hadisi daga Umar da Ubayy dan Ka'ab da Jabir ibn Samura da Jabir ibn Abdullah da Abdullah ibn Umar da Falatan ibn Asim da Anas dan Malik da Abu Sa'id al-Khudri da Abdullah ibn Unais az-Zubairi da Abu Bakra shine Nufai ibn al-Harith al-Thaqafi da Abdullah dan Abbas da Bilal ibn Rabah da Ubada ibn Samit Ubada ibn Samit gaba ɗayansu sun rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke bayani dangane da Lailatul Qadr wanda kowane ɗaya daga cikin su zai iya zama a karkashin babu Al-Imam Tirmidhi ke cewa hadisin Aisha hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce haka yake domin hadisin na cikin Bukhari da Muslim sai ce wa qauluha fadar Aisha da tace yujawir manzon Allah na makwabtaka da masallaci ta ce kana yujawiru fil ashir al-awakhir min ramadan shi ne malam yace ya aniya ataki ai wato yana da itikafi mafi yawan riwayu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yace iltamisuha fil ashir al-awakhir fi kulli witr wato ku nemi daren lailatul qadr a cikin goma na karshen ramadan kuma a dukkan mara kenan ashirin da ɗaya ashirin da uku ashirin da biyar ashirin da bakwai ashirin da tara shine kamar yadda a nan malam ya ce an rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da lailatul qadr manzon Allah ya ce annaha lailatu ihda wa ishirin ita daren lailatul qadr wato na kasancewa daren ashirin da ɗaya wanda akan haka akwai hadisi sahihi na abu sa'id al-khudri Allah ya ƙara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce daren lailatul qadr na kasancewa a daren 21 Abu Sa'id yake cewa wato an wayi gari ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yake ce ma sahabbai an nuna min daren lailatul qadr amma na manta daren da aka nuna min sababin abin da ya sa na manta manzon Allah ya ce na fito sai na samu wasu mutane biyu suna ta jayayya suna ta gardama wannan gardamar ta su sai ta mantar da ni ya ce amma fa ina tuni a daren da aka nuna mu daren lailatul qadr ya ce na wayi gari ina sujada a cikin ruwa da laka abu sa'id ya ce da na lissafa sai na ga daren 21 ne ma'ana 21 ne daren 21 ga watan ramadan ya ce domin a wannan safiya da muka yi sallar asuba an yi ruwa kasancewar salamcewar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake da ya jiyo ya gabace mu ya ce sai na ga lema da laka a goshinsa ya ce sai na tabbata cewa wannan daren ashirin da ɗaya shine manzon Allah yake ba mu labarin cewa lailatul qadr ta wuce to don haka shine a nan malam yake cewa an rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a daren ashirin da ɗaya take sai ya ce wa lailatu salatin wa ashirin kuma an rawaito manzon Allah ya ce a daren ashirin da uku hakanan ya ce daren ashirin da biyar da daren ashirin da bakwai da daren ashirin da tara kuma da ƙarshen wato dare wanda yake na ramadan al'imamu turmizi ke cewa al'imamu shafi'i ya ce wannan abin da aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'anar shi a wajena Allah dai shine mafi sani lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yujibu ala nahwi ma yusalu anhu ya kasance yana ba da amsa a bisa kwatancin yanda aka masa tambaya yuqalu lahu domin mai tambaya zai zo ya faɗa masa nan ta misu hafi lailati kaza ya rasulullahi a dare kaza ya dace mu nemi lailatul qadr fa ya kulu iltamisuha fi lailati kaza maza Allah sai ce ku neme ta a dare kaza don haka anan ya zana daren 21 daren 23 daren 25 daren 27 daren 29 kuma da karshen dare wanda yake na Ramadan al-imam shafi'i sai ya ce wa aqwa riwayati indi wato mafi karfin riwayu a wajena fiha game da lailatul qadr sai ce lailatu ihda wa ishirin daren ashirin da daidai shi na gamsuwa da shi domin wancan hadisi na abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda al-imam tirmidhi yace an rawaito daga ubay ibn ka'ab annahu kana yahlif ubay ibn ka'ab Allah ya kara masa yadda ya kasance yana rantsuwa da Allah annaha lailatu 27 cewa daren lailatul qadr kawai daren 27 shi rantsuwa yake da Allah mecece hujjar ka sai yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akhbarana bi alamatiha ya ba mu labari dangane da alamarta ma'ana yanda za mu gane cewa a dare kaza ne lailatul qadr ya wuce sai yace fa adadina wa hafizuna yace kuma mun kididdige kwanuka kuma mun kiyaye sai muka samu cewa daren 27 don haka shi yake rantsuwa da Allah cewa daren 27 shine daren lailatul qadr wato an rawaito daga abu kilaba ke cewa daren lailatul qadr tantakilu fil ashr al awaqir a goma na ƙarshe tana ciruwa wata shekara a same ta daren 21 wata daren 25 wata shekara daren 23 wata shekara daren 27 an gane ko wannan kuma shine abin da malamai suka tabbata a kan shi cewa ba kowace shekara ba za a ce kawai daren 27 shine daren lailatul qadr domin kasancewar hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala da ya ɓoye mana daren lailatul qadr ba dan komai ba wato saboda wata hikima mai girma shine mu zage a cikin ayyuka na ibada mu raya waɗannan darare goma gaba ɗaya domin neman dacewa da wannan dare inda an ayyana mana cewa ga daren daren 27 ne kawai kenan mutum sai ya yi kwancinsa in ya ci daren 27 kuma sai ya ci gaba da baccinsa me yasa saboda lailatul qadr ta riga ta wuce to amma dan ka zage a cikin ayyuka na ibada Allah ya ɓoye daren lailatul qadr kamar yadda in ka koma a cikin abubuwa na shari'a da yawa Allah yana ɓoye abubuwa amma ba dan komai ba dan mu zage a cikin ibada me yasa aka ɓoye sa'a wadda Allah yake karba addu'ar mai addu'a a ran juma'a wanda malamai sai da suka yi magana kusan sama da talatin dangane da wannan sa'a wanda dai a ƙarshe magana tabbatacciya daga bayan la'asar zuwa magariba a nan ake samu ta ba don komai ba don mutum ya zage a cikin ayyuka na ibada don ya yi dace da wannan sa'a nan kusa mutuwa da Allah ya koye mana ranarta ba don komai ba don kullum mu zamanto a cikin shiri inda an ayyana maka cewa a shekara kaza a rana kaza za ka mutu sai ka yi kwancinka sai in lokaci ya kusanta in ya so ka tsaya ka gyara ayyuka domin ka cika da imani amma Allah sai ya kure ranar mutuwa dan bawa ya zamanto kullum a cikin shiri yake to dan haka shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an nuna masa amma Allah sai ya sabbaba abin da zai mantar da shi game da daren lailatul qadr don haka dai sai ya ce je ku dai nemi daren lailatul qadr a cikin kwanuka goma na karshe to shi ne na Abu Kilaba yake cewa daren lailatul qadr na ciruwa a cikin goma na karshe kenan wata rana in an sa an yi dace da ita a daren 21 to wata shekarar ba haka ba za ta kasance in ma a yi dace da ita ko 23 ko da biyar ko da bakwai ko da tara sai ya ce haddasa na bi zalika abdullu humai shi kuma daga abdurrazzaq shi kuma daga ma'amar daga ayyu daga abu kilaba shine yake ba da labarin wannan magana cewa tana cancanzawa hadisi na gaba hadisin wato asim daga zir, zir ke cewa na faɗa ga ubayi ɗan ka'ab na ce an na alimta abal munzir ya kai abal munzir yaya aka yi kasan da cewa daren 27 shine daren lailatul qadr wannan tabi'i yake ma ubayi ibn ka'ab tambaya wai yaya aka yi kasancewa daren 27 shine daren lailatul qadr قال بلى سيكي cewa kwarai da gaske akhbarana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annaha lailatun sabihatuha tadlu ash-shamsu laysa laha shu'a yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu labari cewa ita daren lailatul qadr wani dare ne wanda asbarsa ma'ana tadlu ash-shamsu laysa laha shu'a rana na hudowa babu wani tare da ita me ake cewa shu'a shine wani haske wanda yake watsuwa wato gefen rana lokacin da ta hudu in aka ce yau da ralle da tulkadar ne to idan ka kiyaye in aka wayi gari in rana ta hudu za ka ga irin kamar misali haske da take saki take watsawa ko ina za ka ga babu shi sai ta zama to kamar misali wata dai kamar misali lokacin da ta je fadawa ma'ana lokacin da kawai sai dai kaskwanta haka to haka rana take hudowa a irin wannan lokaci shine yace sabihatuha wato asbarta ko kuma wayewar garin ta rana za ta zamanto babu wani wanji tare da ita ubai ya ce fa'adadina ya ce mun ƙididdige kwanukan wahafifuna ya ce kuma mun kiyaye sai muka samu haka ne don haka ya ce ta wannan alama na gane cewa daren lailatul qadr wato daren 27 ne wannan alama dai ita ce ɗaya daga cikin alamomi waɗanda suke tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da gane daren lailatul qadr amma tare da cewa akwai abubuwan yawa waɗanda kurafat ne ba su da kai balantana kafa cewa in daren da kadar ya wuce dabbobi ba sa kuka itace gaba ɗaya kwantawa suke da wasu abubuwa dai na daban wanda ake ambatawa amma shi a nan ya bayyana mana cewa a iya abinda manzon Allah ya bashi labarin cewa in dai ta wuce a daren to idan aka wayi gari rana ta hudu to babu irin wannan waji tare da ita ma'ana haske wanda take watsawa a gefenta sai yake cewa wallahi laqad alima ibn mas'ud annaha fi ramadan wa annaha lailatu 27 yace tabbas abdullahi dan mas'ud ya san da cewa a cikin ramadan daren lailatul qadr ke kasancewa kuma a daren 27 walakin kariha an yukhbirakum fatattakiru ubay yace wato abdullahi dan mas'ud ya kyamaci ya ba ku labari cewa daren 27 ne don kada ku dogara akan haka ku daina raye da darare kawai sai daren 27 mutum ya raye da shi domin dacewa da daren lailatul qadr don haka ya koyi yake faɗa muku malam ke cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce to don haka maganar daren 27 magana ce wadda tana da karfin gaske a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa kasancewar ba a buƙatar mumini ya dogara kawai akan wannan magana ya ce daren 27 shi kadai zai raye gaya a nan ubai yake cewa abdullahi dan mas'ud ya san da daren 27 ne amma ya ki ya ba ku labari don kada ku dogara akan haka iya abin da ake buƙatar mumini ya zage a cikin ayyuka na ibada domin ya ƙara kusanta da ubangijinsa subhanahu wa ta'ala hadisi na gaba hadisin abdulrahman shi kuma daga mahaifinsa ke cewa an gane ko uyaina ibn abdulrahman daga mahaifinsa ke cewa an ambata daren lailatul qadr a wajen abubakar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فقال أبو بكر سيكي وما أنا ملتمس هذه شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في العشر الأواخر أبو بكر يتي نيفا بزن نيمي درن ليلة القدر domin wani abu da na ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kawai sai dai a cikin kwanuka goma na karshe an gane ko ma'ana ba ni da wata madogara wadda zan nemi daren lailatul qadr illa kawai domin abin da naji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine a cikin kwanuka goma na karshe sai yace fa inni sami'tuhu yaqul yace ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na faɗa iltamisuha fi tis'in yabqai wato ku nemi daren lailatul qadr wato a cikin kwanuka tara wato da suka rage game da watan ramadan kenan a nan shine daren ashirin da tara ko in yaukai ko kuma fitisin yaukai a nan sai ka ɗauke shi daren ashirin da ɗaya sai ya ce auki saba'in yaukai ko kuma a daren ashirin da bakwai daren ashirin da uku kenan kwanuka kenan nawa suka rage kwanuka bakwai suka rage wata ya mutu kenan abin da yi kwana ashirin da uku sai ce aufi hamsin ya bukai ko kuma kwanuka biyar da suka rage game da watan ramadan kenan shine daren ashirin da biyar sai ya ce aufi talatin ya ce ko kuma kwanuka uku da suka rage kenan shine daren ashirin da bakwai sai ya ce au akhir lailatin ko kuma dare na karshe kenan shine daren ashirin da tara ya ce haka na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fadar cewa ku nemi daren lailatul qadr a cikin waɗannan kwanuka kaga wannan hadisi ɗaya daga cikin dalilan da suke nuna cewa lailatul qadr tana cancanzawa daga wata shekara zuwa wata shekara an gane ko wata rana a same ta daren ashirin da ɗaya wata rana ko da uku ko da biyar ko da bakwai ko da tara malam ya ce abubakar allah ya ƙara masa yadda ya kasance yana sallah a kwanuka ashirin na ramadan ka salatihi fi sa'ir sana irin sallolin da yake a tsawon shekara ba wani canji na filfilin da yake a kowane dare a tsawon shekara to su yake yi ba ƙari a cikin kwanuka ashirin na farkon ramadan sun ce fa'iza dakhala al-ashir amma idan goma na ƙarshe suka kama ijtihada wato sai ya matsa lamba yayi kokari a cikin ayyuka na ibada me yasa saboda anan ne manzon Allah ya bashi labarin cewa in har kuna neman lailatul qadr to ku neme ta a cikin kwanuka goma na ƙarshe al'imamu turmizi ke cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce a takaice hadisi ne sahihi daren lailatul qadr na ɗaya daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala yake banci al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita kadai Allah ya mata wannan babbar kyauta duk al'ummun da suka wuce ubangiji ta'ala bai musu wannan kyauta ba domin shi daren lailatul qadr iya abin da yake sakamakon wanda ya tsaya a cikinsa shine Allah ya gafarta masa duk abin da ya gabata na zunubinsa amma in ya tsaya saboda Allah kuma dan gasgata ubangijinsa cewa shine ya shar'anta masa haka kamar yadda hadisi ya gabata a darasinmu na bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi sannan ibadar da za ka yi a cikin wannan dare tana daidai da ibadar wato wata dubu shine malamai suka ce shekara tamanin da uku kenan duk wani abu na ibada in dai ka yi shi a daren lailatul qadr to ya fi ibadar shekara wannan ya fi ya fi ibadar wata dubu kenan ya fi ibadar shekara tamanin da uku to dan haka kasancewar wannan dare dai shi ne fiyayyen dare kamar yadda Allah ya bayyana mana da nasi na alkur'ani a darare na duniya gaba daya babu fiyayyen dare wato sama da daren da na in ta bangaren yini ne ko babu yini sama da yinin arafa yinin arafa shine fiyayyen yini babu min قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكي وابن الجراح الرؤاسي الكوفي قال حدثنا سفيان وابن أيينة عن أبي إسحاق هو أمر بن عبد الله السبيعي عن هبيرة بن يريم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم وابن يزيد النخعي عن الأسود وابن قيس النخعي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن صحيح wato aliyu dan abi talib Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana falkar da iyalinsa a cikin kwanuka goma na ƙarshen ramadan wannan kwa haka ake bukata idan ka hango wani abu wanda yake na alkhairi to kar ka takaita shi a kanka kai kadai duk wani wanda yake makusancin ka yi kokarin wannan alheri ya gama da ku gaba daya kamar yadda a nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan kwanuka goma na ƙarshen ramadan sun kama to manzon Allah na farkar da iyalinsa cewa su ma su tashi su yi iya kokarin su domin su dace da abin da ake bukatar a dace da shi a cikin waɗannan kwanuka wato shine daren lailatul qadr al-imamu tirmidhi ke cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce hadisi na gaba hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kokari a kwanuka goma na ƙarshen ramadan ma la yajtahidu fi ghayriha ƙoƙarin da baya yi a cikin sauran kwanuka don haka kasancewar a nan na nuna mana cewa in goma na ƙarshe ya kama na ramadan to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na matsa lamba akan ayyuka na ibada domin ƙara neman kusaci da ubangijinsa don haka wancan hadisi ai abubakar Allah ya ƙara masa yadda a tsawon shekara sallolin da yake na nafilfili baya babu wani canji sai in an sa- goma na ƙarshen ramadan sun kama sannan yake kokarin da baya yi a cikin sauran kwanuka ba dan komai ba bukata ake mumini duk wani wanda yake nau'i na ibada to yi kokari ya zo da shi don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya kiraye da daransa amma kar ka fahimci cewa sallah gaba ɗaya tun daga farkon dare har zuwa ƙarshen sa ma'ana yana raya wannan dare da ayyuka na ibada karatun alkur'ani da sauransu to don haka kasancewar iya abin da ake bukata kenan a wannan kwanuka na goma na ƙarshe kar a yi wasa shine a nan aisha ta ce manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kokari a kwanuka goma na ƙarshen ramadan ma la yajtahidu fi ghairiha kokarin da baya yi a cikin wasu kwanuka babu ma ja'a fi saumi fi shita wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na yin azumi a zamani wanda yake na dari a shita shine wato lokaci wanda yake na dari menene matsayin yin azumi a cikin irin waɗannan kwanuka قال حدثنا محمد بن بشار هو المعروف ببندار قال حدثنا يحيى بن سعيد هو ابن الق- هو القطان قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن نمير بن عريب عن عامر بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء قال أبو عيسى هذا حديث مرسل عامر بن مسعود لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو والد إبراهيم بن عامر القرشي الذي روى عنه شعبة والثوري wato amir ibn mas'ud Allah ya ji kansa ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce alganimatul barida wato ganima sansanya ma'ana mai daɗin samu wadda babu misali saran takobi balantana sukan mashi ko kuma halbi na kibiya ganima ce kawai ya ce a saumu fi shita shine yin azumi a zamani wanda yake na dani domin azumi a zamanin tsari rana za ta fada baka san ba ma kana azumi domin ba maganar kishirwa idan ka yi sahur wanda yake mai kyau yunwa ma ba za ka yi ta ba sosai sabani ga lokaci wanda yake na zafi kishirwa ma ta ishe ka ga lada wanda yake mai yawa sannan kuma ga azumi ga ba wahala shi ne a nan ya sa manzon Allah ya ce alganimatul barida wato ganima wadda take sansanya ko kuma ka ce mai dadin samu wadda ba wahala sai ya ce as-sawmu fi shita yin azumi a zamani wanda yake na dadi ba wahala amma ga lada mai yawa don haka wannan na nuna mana cewa irin zamanin sanyi wata dama ce Allah ya ba mumini domin ya ƙara ayyuka na ibada musamman azumi domin ƙara kusanta da ubangijinsa subhanahu wa ta'ala bugo da ƙari zamanin sanyi zamani ne wanda dare wato ya fi ne tsawo wanda inda za ka rayar da shi to za ka kwashe lokaci mai tsawo kana ibada a cikinsa kuma ba tare da ka wahala ba saboda zafi yana ɗaya daga cikin abin da yake haifar da kasala da kiwuya a gangan jikin ɗan adam amma sabani da sanyi don haka kasancewar a nan kenan sunna ce mustahabba ga muminai yawaita azumi da nafila a lokaci wanda yake na sanyi malam yake cewa wannan hadisi hadisi ne mursal domin amir ibn mas'ud bai riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan ya sira yadda sahabin da ya ji hadisin daga wajensa wanda hukuncin hadisi mursal fa hadisi ne da'ifi amma tare da cewa hadisin yana da shawahid don haka shak albani Allah ya ji kansa ya inganta wannan hadisi a cikin littafinsa as-sahiha a takaice hadisi ne sahihi iya abin da yake nuna mana mustahabbancin yawaita azumi na nafila a zamani wanda yake musulmi sai yake cewa shi amir ibn mas'ud ma shine mahaifin ibrahim ibn amir al-qurashi wanda shu'ba da sufyan ibn sa'id al-thawri wato suka rawaito hadisi daga wajensa ma'ana kenan sananne ne tunda anan malam na nuna cewa ɗansa waɗannan manya-manya daga cikin malaman hadisi duka sun rawaito hadisi daga wajensa babu ma ja'a wa alal ladina yutiquna qala haddathana qutayba qala haddathana bakr ibn mudar an amr ibn al-harith an bukayr ibn abdullah ibn al-ashaj an yazid maula salmat ibn al-aqwa عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال لما نزلت على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب ويزيد وابن أبي أبيد مولى سلمة بن maula salamata bin al'akwa wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa alal ladina yudiqunahu na ga waɗanda suke da ikon yin azumi an gane ko ubangiji ta'ala ya ce in har ba su yi ba to na kansu fansa shine su ciyar da miskini abinci ga miskini shine ma'ana a bashi mudu to shine malam ya shigo da hadisin salamata bin al-aqwa salama Allah ya kara masa yadda ya ce yayin da wannan aya ta sauka wa alal ladina yudiquna fidiyatun ta'amu miskin gane ko a wannan riwaya ke an a wata riwaya riwaya ta wato wa alal ladina yudiquna fidiyatun ta'ami masakin to shine a nan ubangiji ta'ala yake cewa na kan waɗanda suke da ikon yin azumi suka ki wato shine su ba da fidiya ma'ana fansa micece fansar shine fa'amu miskin wato ciyar da miskini a ba miskini mudu ɗaya ya ce kana man arada minna an yufira wa yaftadiya wanda yake da nihi a cikinmu ya ƙi yin azi ya ajiye azumi ya ba da fansa su yi kamar yadda yake cikin riwaya ta al-bukhari da muslim kenan kana man arada minna an yufdira wa yaftadi ya fa'ala wanda yake so daga cikinmu ya ajiye azumi sai ya ajiye amma me yake sai ya ba da fansa shine ya ba da mudu a ne in an kai azumi haka muke yace hatta nazalatil ayatul lati ba'ada sai da ayar da ke bayan wannan aya ta sauka فنسخت هذه تشاهي وانا آية شيني فتر الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليسمه duk wanda ya halarci tsayawar wata daga cikinku Allah ya ce to ya azurce shi wannan rangwame na ubangiji tabaraka wa ta'ala da yanda yake tausaya ma bayinsa kafin Allah ya farlanta mana azumi sai da aka biyo mataki kamar guda uku an gane ko wanda wannan shine ɗaya daga cikin matakan da yake nuna mana mataki na biyu shine kasancewar lokacin da Allah ya farlanta azumi lalle ba an maida shi ba farilla tilas uwa sai yayi in ma ka yi azumi in ka ga dama ka ƙi yin azumi amma ka san da cewa na kanka ba da mudu a madadin kowane yini in yau baka yi azumi ba to za ka ba da mudu shine fansarka akan wannan azumi da baka yi ba to ana haka ana haka a ƙarshe da jama'a suka saba amma tare da haka mai Allah ya ce wa an ta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamu amma ku yi azumin Allah ya ce shi yafi alkhairi gare ku in har kun san da haka da ku ba da mu to a ƙarshe sai Allah ya saukar da aya ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra an gane ko har zuwa fatarsa faman shahida minkum shahra falyasum ubangiji ta'ala ya ce duk wanda ya halarci tsayawar wata daga cikin kana cikin koshin lafiya baka kan halin bulaguro mace ce ce ba ta cikin jinin al'ada ko jini na biki to dole ne mutum ya dau azumi wannan aya ita ce ta share wannan aya wadda zabi ne Allah ya bada in ma ka yi azumi ko kuma ka bada fidiya shine ciyar da miskini to shine salama ya ce da dai haka muke wanda ya ga dama ya azumi wanda ya ga dama ya ki sai ya fata ne to har sai da wannan aya ta sauka sai ta shafe wannan aya malam ke cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce hadisi ne gari yazid yake cewa yazid shine ibnu abi ubay maula ne na salama ibn al-aqwa tare da cewa duka hadisai sun wuce a lissafa wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun bayyana a fili cewa wannan aya wa alal ladina yudiquna fidyatun ta'amun miskin aya ce wadda take shafafa amma Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda shi ya tafi akan cewa ba a shahe ta ba har yau tana nan akan yanda take to amma shi a kira'arsa wa alal ladina yutawwaqunahu na ga waɗanda wato aka tilasa musu yin azumi shi ne sai ce fidiyar su ba miski ma'ana ciyar da miskini su ba da fansa su wane ne sai ce dattijo an gane ko dattijo wanda karfinsa ya kare namiji ko mace ka gani shi dattijo Allah ya dora masa yin azumi to amma baya da ikon yi domin ridawwa na kuma akuzin ne min tadwiq wanda tadwiq shi kuma an ciro shi daga bawk ma'ana a rataya maka abu a wuya a tilasta maka to an ce yayi amma ba shi da ikon yi kenan me yake kan shi kenan shine zai ba da dubi don haka shi akan fatawarsa wannan aya ba a shahe ta ba a can ma ga ma'anarta kenan kasancewar wanda azumi ya zama tilas a kan shi amma baya da ikon yi shine dattijo misali sai mu kiyasta da marar lafiya rashin lafiyar da ba ta warkewa to iya abin da yake kansu su ne za su ba da mutu to amma tare da cewa dai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce a lissafa wanda kuma wannan nasi ne a bayyane kuma kamar yadda nassin yake cikin bukhari da a farko dai Allah ya ba da zaɓi in ma ka yi azumi ko kuma ka wannan shine malamai suka ce to kai abdullahi dan abbas in har ka tafi akan haka to karshen ayar da Allah ya ce wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ku yi azumi yin azumi shi yafi alkhairi gare ku in har kun kasance kun san da haka to kaga wannan magana ai ba ta da fa'ida dangane da dattijo shi dama asalan ma bai iya yin azumi su baya cin masa baya iya yin azumi iya abin da yake kan shi ba da mudu to menene fa'idar a ce masa yin ka yi azumin shi yafi alkhairi gare ka in har ka san da haka don haka malamai suka ce farkon ayar dai zafi ne Allah ya ba muminai amma daga baya sai Allah ya shafe ayar azumi ya zamanto dole ne dole ne kai ba maganar ba da wata fidiya fidiya tana nan dai ga shi wanda yake dattijo wanda baya iya yi don za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu gadon kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك